الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العرباء takwas ga watan jumadal ula shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga masa zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya dan ba manta wa mun tsaya darasi na tara a wannan littafi mai albarka na babban malami الشيخ أحمد بن محمد بن إبراهيم الدينوري رحمه الله تعالى عند مكتئ درسي نتر زام تاشي درسي نقوما أولا لتاشي تاشي كرا عمل اليوم والليلة زام تاشي cikin babin da yake magana a kan zikiran safiya da yamma mun tsaya zikiri na arba'in daidai za mu tashi zikiri na arba'in da ɗaya shafi na ashirin da biyu muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya haka za mana ba mu yi kwamfaɗan daidai da aikata daidai inda ma da yake nau'un akhar wani nau'in daban قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أخبرنا أبو يونس هو قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى في حديثه عن ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عنبسة عن عبد الله بن غنام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيء مالمي ابن السني yace malaminsa abu abdurrahman ya zantar da shi da cewa shi ma malaminsa yunus bin abdul'ala ya karantar da a hadisinsa shi kuma daga ibn wahab Abdullahi bin Wahab ba talibin Imam Malik akbarani Sulaiman bin Bilal shi kuma Abdullahi bin Wahab yake Sulaiman bin Bilal shi ma ya karantar da shi shi kuma daga Rabi'a bin Abdul Abdurrahman an gane Rabi'a ya Rabi'a to ra'ayi wanda mahaifiyar Imam Malik da ta tashi daukan su ta kai shi gabansa wanda ake kira Aliya tace so nake koyi ladabi kafin karatu saboda haka ladabi aka fara koya masa shi sa imam malik za ku ga rayuwarsa ka kara karanta tarihinsa wato malami ne mai cikakkiyar tarbiyya wanda mu yanzu abin da muka rasa kenan sai dan bin karatu amma ba ladabi ba tarbiyya saboda kowa ma baya so wannan tsarin da ake bi a tarbiyyantar da ɗalibai su ma iyayen a yanzu ba sa so a yi wa ƴaƴan ba sa so ka tambayi duk wanda yake zuwa makaranta har malaman da suke wanda suka kai matsayin malamai manyan malamai za ga wanda suke zuwa gaban malami za ka ga malami zai zo a a yanzu na san malaman da ana zama suna zama karatu wanda kuna sauraron su a bidiyoyi da yawa amma kuka gansa a gaban malami suna karatu za ku sha mamaki manya kuma wanda suke da shekaru shekara 60 60 da wani abu saboda sun gamsu cewa shi ɗalabu da ainihin minal mahadi shi da lahadi tun daga tsumman goyo ne zuwa kabari aka neman ilimi to idan ka saki wannan tarbiyyar ba zai ma albarka ba ba zai albarka ba za a gaya ma malami zai zo yanzu wannan malama akwai wanda daga wani garuruwa suke zuwa wani zai tawo daga kaduna wani da hadda yan sokoto wallahi amma inda za su zo a nan ranar ma lai sai yau gaskiya ba zai iya karatu ba ba mai fuki haka za su zauna su huta su ƙara tsiban kayan su kuma sun cika zo tun dare su zuwa su kwana sannan sai to irin wannan ladabubbukan su sai imam malik suka samu su suka samu malami zai zo ya tsaya akwai ran da a cikin malamanmu wanda wani daga cikin tambaya kawai ranar da ya tambaya ba ba da amsa ba ranar da ya karatu ba kuma ɗaliban da suke halartar karatun sannan tunda a nan cikin gari yana nan da ransa ba waje da zuwa ba sai da ya rika zuwa yau da gobe kullum ranar karatun sai sun zo sun zauna Allah zai da aka yi wajen wata hudu za su zai wuce ta gaban sa a gaisa amma ba a yi karatun ba kuma ba a daina zuwa ba saboda haka tarbiyya da ladabin karatu da albarkarsa ana samun zane ta nan shi sa ga da ana koyar da ta'alimin muta'allim dan a gaya ma cewa ilimi yana buƙatar wasu matakai in ba haka ba mutum zai ta shiga za ga mutum ya samu fakilas a harkar amma kuma ba albarka wanda yake da fakilas kuma ya ji shi albarka wanda da ƙirya ba ta sallama sa aka ce aka ku kyale ke tafi kamar yadda ke yake faɗa ku cewa wanda ya zo masar ku tasa shi amma ɗan digiri ku sallame shi idan dan digiri ya ce ku ce sai baka mun yi tafiya sa amma dan masar to ku ta gaji wannan wani abu ya dawo yi eh kwarai ko adiliya yake ne wa ko amma dan digiri ko wani daga nan ya gama ne ba abin je amma wancan ku kudi ne da shi a kasa burjik yake so sai ya kara akademiyar sa ta ta motsa so da haka wannan shi idan kana so Allah ya sa ma albarka ilimi to duk wayannan sinadaran da ake faɗa karkai wasa da su kuma duk abin da zai je ya zo na ilimi karkai fushi a kansa to abin da kai shi shine mu mun rasa yanzu kuma muna so ƴaƴan mu ma ta rasa dan da babban illar da muka samu shine abubuwan da ƴaƴan mu suke so suke so a ilimi ake musu ba abubuwan da ya kamata ba shi sa abin ba zai yi daidai ba sai ka je da ake bukata in kana so ya samu albarkar ilimi to yi mar abubuwan da ilimi yake so ba abubuwan da shi yake so ba Ahmad Sulaiman bin Mihran kowa an kala karatu karatun sa zaka ga Allah ya ba shi karatu mai yawa amma kuma yana da kaucin hali amma haka ɗaliban suka rika hakuri dan ya ga dama wata ran kun zo ɗaliban baya son karatu ai sai ka ce ba zan ba kawai ko sai ka ko muku karya yana da wata karya ba faɗa ki rike tarara ka ku hawaye amma wallahi saboda nasin ɗaliban wace gari bai sun dawo ko kuma a yi dabara a ce yau dai wa zai sacrifice wane kundin bala sai wani ya ce shi zai yi sai tsokano ka ne in ka bi shi duk sai su gidi in suka shige aka zauna a falon da ake karatun in ya zo gansu zai dariya kawai zai karatun shi wancan da ya fita karya ta raka shi banda shi in aka fito sai wani ya koya ba saboda haka wannan abin ya janyo Imam Malik za ku da ce ba Imam Malik baya yawo da takalmi a Madina baya a aina da biya samu tarbiyyar tarbiyyar ya koshi da tarbiyyar gaskiya shi sa ilimin da ya albarka ko mutum baya karatu ya san Imam Malik yawa saboda haka wannan shine shine rabi'atu ra'ayi da ake faɗa ana yana cikin malaman Imam Malik Allah ya kara masa yadda ana Abdullahi bin Ambata shi kuma daga malamin sa Abdullahi dan Ambata ana Abdullahi bin Gannam shi kuma daga malamin sa bin Gannam radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi kira da aminci Allah ya tabbata a gare shi kale yake man kala hina yusbihu duk wanda ya faɗa lokacin da ya wayi gari duk wanda ya faɗa lokacin da ya wayi gari yake Allahumma ya ubangiji domin Allahumma duk inda ka zanta abin da take nufi ya Allah abin da take nufi kenan ma asbaha bi duk abin da ya wayi gari a tare da ni shine Allahumma ka kiyaye domin kullun kana faɗa sai dai in baka yi yau wannan addu'a kullun kana yin da safe sannan ka yi da yamma to ka san ma'anarta sai kai ma tasiri mai yawa Allahumma ya ubangiji ma asbaha bi duk abin da na waye gari da shi ko ya waye gari a tare da ni min ni'matin na ni'ima domin da ba ɗayan biyu ne duk wanda ya waye gari a ɗaya abu biyu yake ko dai ya waye gari cikin ni'imar da Allah madaukakin sarki ya yi masa ko kuma cikin saban da yake wa Allah ɗayan biyu ne domin ni'amatin da ni'ima kowace iri ce ni'imar lafiya har ka dauka kuɗi muke ne kawai Allah ya baka lafiya to ka gode wa Allah ita ce babban jari ba ka dauko ko amma lafiya kalau to shi ne babban ni'ima kenan ni'imar musulunci babban jari ne ka wayi gari ya ka musulmi ka kiyaye ran ka gode wa Allah to sai yace au bi ahadin min khalqi ko wannan ni'imar ta tabbatu ta wayi gari ga wani ɗaya daga cikin halittunka ya Allah faminka ya ubangiji wannan ni'imar da gare ka take ka jingina wa Allah cewa wannan ni'imar Allah ne baka wa hadaka kai kadai la sharika lak baka da abokin tarayya ni'imar da Allah ya maka kadai ya baka ba karo karuwa kai ba yadda yanzu in kana neman wani taimako a ce wani taimaka da kaza wani ma ya taimaka da kaza wani ma haka duk wayannan wato wani abu ne na daban amma ni'ima ta Allah madaukakin sarki shi kadai yake yin ta zalla ba a tsaye to shi ne yake cewa falaka alhamdu to tunda haka ne kai mun wannan ni'imar godiya ta tabbata a gare ka walaka shukuru haka nan wato alhamdu malai suna bambantawa shi ne godiyar da kake yin ta da zuciya da baki da gabbai ko a ce da bakinka kake yin ta da zuciyarka ita kuma a shukuru wanda kake yin ta da duka shi za a ke cewa sujudul shukuri sai mutum ya faɗi ba a cewa sujudul hamdi yawwa domin alhamdulillah yanzu da an yi abu kace alhamdulillah mun gode wa Allah shi kenan ka faɗa da bai amma a shukuru ko jan yi ta da gaba gaba kai ta za ta faɗi kasa ta yi sujjada a kan ta aikace ko kuma kai tsaye Allah ya baka dubu ɗari ka ɗau dubu goma ka bayar a cikin kenan na in shakartu amma kawai ka ce ka gode in ya baka kuɗi ka gode kawai kai shiru baka gama ba ba gama ba saboda haka suna da bambanci to godiya ta baki da kuma ta gabbai duk gare ka take ya Allah to sai annabi yake faqad adda shukran hadalika yau duk wanda ya faɗi wannan to ya biya ya ba da godiyar wannan yinin wanda ake bukata yi domin ana bukatar gabanka guda 360 su gode wa Allah kullum to idan kai wannan a ranar ka ba da godiyar da take wato ake bukata a gurin ka na'am sai hadisi na 42 nau'un akhar wani nau'in daban قال أخبرنا جعفر بن عيسى قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا علي بن قادم قال حدثنا جعفر الأحمر عن عن ثعلبة بن يزيد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف مالك ابن السني أحمد بن محمد ابن إبراهيم الدينوري yake cewa malaminsa Ja'far bin Isa ya zantar da shi ma kuma malaminsa Abbas bin Muhammad ya karantar da shi shi ma malaminsa Ali bin Qadim ya karantar da shi shi ma malaminsa Ja'far al-Ahmad ya karantar da shi daga Sa'laba dan Yazid shi kuma daga malaminsa Abdullahi bin Buraida an Abi radiyallahu anhu kan daga mahaifinsa Allah ya kara masa yadda yake قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يأتي من قال duk wanda ya faɗa hina asuba ko ila asbaha idan ya wayi gari bayan asuba kenan da zarar ka wayi gari da wanka tashi daga wani cewa kake Allahumma bika asbahana wa bika amsayna wa bika nahya wa ilayka nujur to sai yace duk wanda ya faɗa yayin da ya wayi gari wai za a amsa haka nan in ya kai yamma yace rabbiyallahu الذي لا إله إلا هو العلي العظيم هو ربي الله الذي لا إله إلا هو العلي العظيم توكلت على الله وهو رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن annabi yace duk wanda ya wayi gari yace wato idan ya wayi gari ko ya kai yamma rabbi Allah ubangiji na shine Allah alladhi la ilaha illahu wanda ba wanda ya cancanta a bauta wa sai shi al-aliyyu wanda yafi karfin kowa madaukaki kun san mun sha faɗa da ba kana so Allah ya amsa ma addu'a to ka hararo wasu abubuwa kamar haka na farko karka jin Allah ya fi karfin kowa na biyu Allah ya fi kowa tausaya ma na uku Allah ya fi kowa sanin halin da kake ciki kai watsi da kowa ka shiga harkarka Allah zai taimake ka za ka fita amma in dai baka hararo wayannan abubuwan to za ka dade cikin matsala wallahi za ka jima jarabawa ka'ida ne a yi ma jarabawa to amma idan ka yadda da wayannan sai ka jarabawa ya sabbata ma ashaddul bala'a al anbiya thumma al amsal bala annabi yake mabiya tsananin jarabawa su ne annabawa su muke jaraba su banda jarabawa don Allah ka diba ga Allah ya fi ya fi son annabawa fiye da kowa amma ya turo annabi a yanka shi ba wai annabi ba a rana guda annabawa arba'in da wani abu gaba ɗaya bani isra'ila yahuda wannan matsiyata suka yanka su kakaf daga faduwar kullowar rana ko zuwa faduwar ta ba wanda suka bari kafin faduwar rana duk sai da suka yanka su kuma Allah yana da shi ya aiko sai ya zo an yanka shi kuma turo wani ya kuma turo wani sai da ya turo 40 da wani abu a yini daya ya turo annabi ya haya ran kan rago shi wata karuwa ce ma tace tace wani sarki in dai ni kake so to sharadi a kawo mun kan wancan mai dawar ba dai ni kake so bai to a kawo mun kan mai dawar to shine sadaki na yake an gama kuma aka yanka shi duk wannan fa shine annabi ayyub da yazo ya rika cuta ba dadi ba ba dare ba rana shekara 18 sai Allah ya galle shi ba jarabawa ce saboda haka kullum fatan ka shine ma jaraba da zaka iya yawwa wanda ba za ka iya ba iya ba haka ake faɗa amma jaraba a gurin annabi ai in mutum baya cuta ba a musulunci to ko shakka babu ya tuhu kansa domin a adabul mubrak shekara goma da muka yi da ku baya mun biya wani hadisi da wani yazo yace annabi shi ko mara baya sai da ya juya ya tafi annabi yace man arada an yanzura ila ahli an-nar falyanzur ilayhi duk wanda yake so ga dan wuta marara ga jinan ai taba kai da bawo yake cewa a karkade baye ai abu ne mai kyau an fahimta da kyau ko saboda haka waɗannan ma'anonin ko da yaushe su ake so ka rika hararowa ko da yaushe yadda Allah yana nan ya fi ƙarfin kowa ya fi son ka fiye da kowa ya fi tausaya ba to zai shiga lamarin amma kana kaucewa daga nan to gaskiya ka yi babun ba ne ba wan ba kana yanzu ba wuce to shi ne yake za ka faɗi wannan wanda ba wanda ya cancanta a bauta wa sai shi al'ali wanda ya fi ƙarfin kowa al'azimu kuma mai girma ba dai za ka ji an taso da fitina ba sai a ce ai wani babba ne kai wa ya tsaya ma wani babba ne ya tsaya ba ya kai Allah girma shi yasa ka ce al-azim al-aliyu ai wani yana da karfi a gwamnatin nan ya fi Allah karfi bai bije ba ya ji girma bai bije ba kai ba idiya ɗaya ba ce ko biyu ya in aka bani lissafin idiya ɗaya biyu sai a tsaya shi ta Allah ba tsayawa sai ku tashi akwai inda za a cike sannan naka mulkin yana da iyaka na Allah bai yawa to saboda haka shine to sai yake cewa tawakkaltu ala Allah kaga wannan kalmar ba da baki ake faɗa ba zuciyar ka ake so ta yadda cewa na dogara da Allah kauce ita wannan nake yawan ba ku gani wani wani alaramin mu na san wani lokacin yana jira sannan aka zo aka zo daji mutum goma ya ce shi na farko su wajen uku sun rike ne kowa na farko yake su kowa ya ki baro kowa duka suka da gwani da gwani to sai shi wanda kan ne a dajin sai yake to shi ke nan bara yi kuri'a haka zo za a yi kuri'a to shi ke nan sai yake shi wannan da ya rike ne da da aka ba shi hakuri shi ne babban ma'aikaci sai yake ya dogara ga Allah tawakkaltu ala Allah aka zo aka samu takarda aka buga wallahi ana yi yana ɗauko ta sa takarda ce ɗauko takarda yana buɗewa da ya gana gome ya ce billahi al'azim ba zan ba wa billahi al'azim ba zan ba har yau da tuno kalmar nan dariya nake ce ce billahi al'azim ba zan ba to shi haka Allah yake idan kace ka dogara ga shi ya gwada kaga yanzu ba je ko ina ba ya gwada ki cewa anya bai kai zuci ba to sai har sai wani ne ya hakura ya zabu na biyu ko na uku ne yake gaji ya bar maka amma ka ga duk ba je ko ina ba Allah ya gwada shi in ka ce ka dogara ga Allah to sai ya gwada ka ta ba shi ce ko har zuci shi ne addu'a da muka yi da su cewa ka jarrabe mu da abin da za mu iya wanda ba za mu iya ba ka iya mana to shi ne wa huwa rabbul arshil azim Allah shine ubangijin al'arshi sai kirawo al'arshi kuma al'azim mai girma mun sha ba da wannan misali hadisin mu na kitabu tauhid sama ta daya kun ga wannan da kuke hangowa ga dubare ne ba ita ce sama ba sama ta ɗaya tafiya shekara ɗari biyar to an je sama ta ɗaya daga ta ɗaya zuwa ta biyu shekara ɗari biyar ne sannan idan aka ɗau sama ta ɗaya annabi ya ce aka ɗauke ta aka wurga a cikin sama ta biyu kamar an wurga titi ne a daji kaga yanzu ba wai a daji irin na fargore ba ko alfargore yanzu aka yi da titi aka ce ka nemo sai dai ka mutane to ka kwatanta da wannan cewa a daji aka sama ta ɗaya take annabi alaihi salatu wasallam yace da aka dau sama ta ɗaya da ta biyu aka wurga a ta uku kuma kamar an wurga sisi ne a daji kuma wurgawar ba tare da wa'annan na ɗaya suka bata warma ba a'a a buɗe kowace a buɗen da faɗin da za a wurga ta sama ta uku da ta biyu da ta ɗaya aka wurga su a ta hudu annabi yace kamar an wurga sisi a daji ta biyar ma haka kama an wurga sisi a daji har zuwa sama ta bakwai sai annabi alaihi salatu wasallam sai da aka dau sama ta ɗaya zuwa ta bakwai sai aka wurga akan kursi domin bayan sa bai sai wace a kursi as-samawati wal arda sai annabi ya ce da za dau Allah madaukakin sarki ya ga mana bakara ma da za dau sama da ƙasa su ma duk da fadin sa a wurga a cikin kursiyin Allah to su ma bata za su kamar siki a dai akan kursiyi bayan kursiyi kuma sai ruwa sammai kursiyu sai ruwa to da ruwan da kursiyu aka wurga ta a ruwan nan za su bata ne kamar siki a teku sai annabi alaihi salatu wasallam yace da kuma za a dau wannan sammai da kasai da kursiyu da ruwan a wurga al'arfi shi ma kamar an wurga titi ne a dai rikisa yake ma wa ar-rahmanu 'ala al-arshi tawa ba wai yadda tunanin ka yake tunana ba al'arshi ta fi karfin kokolwarka kawai ka yadda kawai ka yadda shi ta imam malik ya zo gurin sai ce istawa 'ala al-arshi istiwa'an yaliqu bihi Allah ya daidaita da arzi amma daidaitar da ya dace da shi ka huta fakat ba ka bukata tawili ka yadda ta Allah domin shi yafi kowa sanin kansa to yadda ya faɗa ka yadda da wannan din kai baka sani ba amma yadda ya faɗa ka yadda shi ne tauhidi ba ba yadda wani yake tunani wani ya zo kawai ya ce koshi ya je ma wani da ake cewa ya ta kalo da falsafa ba a bukatar ta imani ake so irin wannan ne yasa atheist atheism suka ko fada wannan abin da suka fada tunanin cewa lalle sai sun kure Allah shi ya janyo musu wannan abu to su wancan sun shiga boko kai kuma ka shiga tana shine bambanci ko kawai yawwa to sai yace kaga ubangiji al'arshi mai girma ma sha Allahu kana duk abin da Allah ya so ya ga dama shine yake tabbata shine la haula laka wala quwwata illa babu dabara babu karfi sai ga Allah duk abin da Allah ya so shi yake tabbatuwa wa ma lam yajal wanda bai so ba lam yakun bai taba tabbatuwa ba bai taba kasancewa ba shi da annabi ya hada cewa law anni fa'altu kaza wa kaza la kana kaza cewa da kaza akai ba a san ta musulunci wannan da din ba ba ita ya faru to akwai wala wa Allah shi kenan kawai a'lamu ina sanin cewa annan laha lalle Allah madaukakin sarki ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan komai ba kadiru alaman ya sha'u ba a ala kulli shay'in kadir mai iko ne akan komai wa anna Allah kuma lalle Allah madaukakin sarki kada a hada bi kulli shay'in ilman ai kada a hada ilman bi kulli shay'in hakika wato ilmin sa ya mamaye komai thumma mata to in mutum ya mutu akan wannan imani da ma'anonin da kan aljanna ba iya karatun ba sai ka mutu da imani da ma'anonin sai annabi ya ce to wanda ya haka zai shiga aljanna nau'u nasa wani nau'i daban har yau قال أخبرنا أبو عروبة قال حدثنا معلم ابن نفيل قال حدثنا موسى بن عاين الليل عن عثمان عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمد بن محمد ابن إبراهيم الدينوري ابن السني يا faɗi cewa malaminsa Abu Aruba mun sha jin sa baya ya karantar da shi shi kuma malaminsa Mu'allal ibn Nufayl ya karantar da shi shi ma malaminsa Musa ibn Ayan ya karantar da shi daga Laisu wani Laisu Laisu bin Sa'ad babban malamin da shi saboda kasaitarsa mai kudi ne a misira malami ne a masa shi yadda yake yi cewa shi ba malami ne idan Allah tun shi Allah ya ba shi dukiya shi ma karantarwa yake cewa da Allah su zauna so su karanta sai ya turo da abincin shekara guda ya tura Imam Malik ya ce kawai a ci gaba da karantar da mutane hadisin annabi jirgi guda yake tura da kuɗi da kayan abinci shi ya tsaye ma kiyaye shi abin da yake zo da Allah a taimaka ko a ci gaba da karantarwa sannan kuma shi ma yana karantarwa zai zauna ya karantar sosai babban malami ne babban malami ne to shi ne yake cewa na'am to shi ne Allah an Usman daga Usman an Sulaiman bin Buraida an Abi daga mahaifinsa shi kuma kada yake قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين أصبح وإذا أصبح duk wanda ya faɗa lokacin da ya wayi gari Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka abu'u bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa ant shine shahidul istighfar ko haka annabi ya kira wani shugaban istighfar ka kana da astaghfirullah alazim astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa wa atubu ilayhi duk wannan istighfar ne rabbi billi wa tubu alayya innaka antat tawwabul ghafur allahumma billi wa tubu alayya innaka antat tawwabul ghafur istighfar kana kana da annabi ya koyar da wanda aka ce in ka zo sallah zuwa binti jahiyar dinnan zuwa 20 ka rika yin su to annabi ya ce in ka faɗi wannan shine shugaban su gaba ɗaya istighfar shugaban istighfar me ake cewa Allahumma ya ubangiji anta rabbi kai ne ubangiji na an tabbatar da rububiyya domin da rububiyya shine af'alu rabbi ayyukan Allah ko wala in sa'alta man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna la la yaqulunna la wani su san mai da kasai kul man biye da malakutu kulli shay wa man yudabbiru al-amr gaba ɗaya sai Allah ya ce fa sai quluna la wa yake jiddi al-amri wa ya abubuwan ki annan ga zasu ma Allah ne kafiran fa shi ne da rububiyya to za ka faɗi wannan la ilaha illa anta da uluhiyya ba wanda ya cancanta a bauta wa sai kai halatta ni Allah kai ka halice ni ya ka tabbatar da rububiyya abin da ibn al-qayyim da ibn taymiya suke faɗa kenan kalmomin da ke faɗa ba su zamu ruwa amma wayannan gabobin su ne ya janyo aka kirawo istighfar da sayyidul istighfar saboda yadda ya kunshi wayannan abubuwa kage yanzu gaba gaba muna faɗan uluhiyya da rububiyya la ilaha illa anta uluhiyya khalaqtani rububiyya kai ka halice ni wa ana abduka uluhiyya ni bawanka ne ya Allah dama cewa ma khalaqatul jinna wal insa to sai kace ya Allah ni bawon ka ne abinda kake so ayi za a yi wa ana ala ahdika ya ubangiji ina kan yarjejeniyar shin kana tugon mani waye zarra kuka alƙawari da Allah hajina suratul a'raf ko yawa ya farko aya eh wai da kana rabbuka to saboda haka shine wannan yarjejeniyar ka tuna lokacin da ubangiji ke alƙawari da kai kana kwayar zarra dugon mani amma yake cewa kwayar zarra kafin ka zama dugon mani Allah ya alƙawari da kai wa shahadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sai da kace da da kanka to saboda haka to shi ne yake cewa yarjejeniyar da muka yi ina kanta ya Allah wa wa'adika da alƙawari alƙawarinka ya Allah mastana'atu iya iyawa ta gurgurdan iko na a'udhu bika min sharri ma sana'tu wa ne mu dai ina neman tsari a gurinka ya Allah min sharri daga duk sharrin ma sana'tu wanda dai kun ga nan ai duk wanda yake biya tauhidi zai garanti a kan yan jabariya ko za a gurin yan jabariya wanda yake biya jahiya yanzu ba ruwan sa Allah ne matsa ba haka take wanda ya je izini yanzu Allah ne ya takura masa shi ya matsa mai yayi a gurin yan jabariya kaga wannan tabi ne yayi duk wani sako da kowa yayi shi za su ce in aka je kiyama Allah ya ma azaba zalunta kenan domin shi yasa kan baya so ya hada kama sanin da adini jabariya kenan sune jabariya wani shi aljabar ai tilastawa Allah ne ya matsa masa su a gurin to shi kaga ai ladabi shi ne duk wani sharri Allah ne ya halicce shi amma ba shi yasa mutum ne ba shi sa a ladabi na cikin addu'o'in mu na sallar dare ai aka zo a cikin addu'ar ta ake alkhairu kulluhu biyadayka wa sharru laysa ilaika alheri gaba ɗaya yana hannun ka ya Allah amma sharru kuwa ba da gare ka yake zuwa ba duk wanda kaga yayi sharri a me yasa kake faɗa wa min shururi anfusina to ya ubangiji muna neman tsari a gare ka daga sharrin kawukan mu domin kana da sharri a kan kanka sharrin kanka in ya wuce kanka ba a tsallaka yake kan mutane to shi ne yake cewa min sharri ma sana'ati daga sharri abin da na aikata abu bi ni'matika alai wa ne mutum ina ijirazi shine abu ina da tabbatar da ni'imar da kai min ya Allah ai a ta ribu bi ni'matika alayya ina da yin ijirazi da ni'imar da kai min kisa qur'ani yace wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abinda ya same ku na ni'ima ce daga Allah ne kaji ba ce ba bikum min sharri ba faɗi wannan ba min ni'matin fa min Allah to shine to sai ce au abu bi ni'matika alayya ina mai tabbatar da ni'ima da kai min ya Allah wa abu bi dambi kuma ina mai itirazi ina mai bayyana zunubi na a dukkan mu masu zunubi ne kullum a cikin sa muke kawai da wani ne ya fito wani sannan da wani ya fito shi kuma Allah baya so ya fito din kai da yawo ne duk wanda kaga yana laifi ya koyi to ya yarda cewa Allah baya so kuma wata nan zai dena eh amma wanda yake fitowa ya rubuta a pejin sa na social media ko ga abokansa to yana janyo a cika ba imani an fahimta da kyau ko yana sawa a cika babu imani Allah baya son haka Allah baya son haka kai ne shi ba kwa ganin wani ji saboda yadda yake tsoron Allah da laifin ya laifi da ya tashi mutuwa ba ma musulmi ba ne sai yake in ya mutu ya ce wa yayansa su kona shi su zubar da tokar ko zai janyo ma wannan tsoron Allah tsoro yake ni dalilin ka ba Allah ya ce a tattaro tokar gaba ɗaya a haɗe me yasa kai haka yake ina jin tsoron haɗuwa da kai sai Allah ya faɗa wa cikin zargi yake to na ya ce ba to abin da Allah yake so kenan amma fito na fito da Allah baya so duk yadda kake da karatu za ka iya cika babu imani Allah to ake idan matsala ta faru kai wa Allah sako zuciyarka ta jaka don mai imani san da ya sako za ka in ya dawo zai damu me yasa ma aka yi idan mazinaci ne ka tambaye shi za ka minti biyar ne daɗin ya kare sai kuma ya koma tuhumar kansa awa goma ashirin haka haka wanda ya sha wani abu shi ma da ta sake shi ya dawo zai rika take shi ya aka yaka idan zuwa ya dau kayan wani shi ma haka da abin ya kare ko an kama shi ma zai take shi to za ga inda ka yi hakuri abin da ya zo ma ta halal ta haram to ta hanyar halal zai zo ta da alim haka sai na ali ya ga wani ya zo ga wani matashi ne hankali zai yi sallah sai kawai wannan matashin sai ya rike masa rakuminsa sai na ali ya ji daɗi to da jaka a jiki a jikin rakumin da kuɗi shi kuma wannan matashin sai na ali ya shiga sallah kafin ya fito kowanne matashin sai zuciya ta gaya mai ya ɗauke da kan ne kawai ya cire da kai ya sheka sai na aliji kuma ya fito yana fitowa sai ga ga rakun ne amma ba da ta a wuyan shi yace ka gani abin da ta halal ne samu yanzu a sami shi da haram yace na gama yankewa cewa saboda kirki san na fito ba shi da yace to amma ga ya tafi yanzu Allah ya kama shi a shi to da yayi hakuri ta hanyar Allah ba zai samu Allah ka dace da mu to shi ne yace um fagzili Allah ka gafarta mu zunuban mu kowa da fitowa yake fili a ganshi a wani ba za a ƙara kallon sa ba wallahi da wa'adi mu qadi at-sarira la abassalama alayya man yalqani wa la a'radu anni wa man lu suhbati wa la bu'tu ba'da karamatin bi hawani yake lakin takalta ma'ayibi wa masalihi وعفوت عن سكتي وعن تبياني haka malam kahadani yake wala a cikin duniyar ta tana nan karamin littafi duniya ne bai cika masu kyau da daɗi yace wallahi na rantsi da Allah da mutane sun san babban malami ne sun san abin da yake na muni cikin zuciyata na sako labar salama alayya man yalkani yake da duk mai haduwa da ni ya mun sallama kowa sai ya dina wal a'radu anni yake da sai kowa ya dauke kansa ga bari na wa man lusu bati da kowa sai ya kosa da abota da ni wala buti ba'da karamatin bi hawani yake da sai ya zanto abun mulakantawa bayan dai ana girma kowa na zo da daga wane akal makallahu janna fitowa akal yace da Allah zai tura mu asiri kowa sai ya daina daide lakin yace sai dai ta tarta ma'ayi Allah ka rufa mun aibi ka rufa mun asiri ka lullube ni wa masalibi da tiba tibaina wa afauta an sakati wa an tubiyani sannan kai abuwa ka kauda kai gabarin duk irin wato tuntuban da nayi da wuce gona ne wannan malamai suka ce yana kawo wannan ne don tawazu tsaba tawazu kawai amma duk wanda suke tare da shi yana so ya yi mai itirafi da irin wannan kalmar abu laka bi ni'mat a annabi ba ya biya ta wannan gara kai annabi zaben me yake to shine ko da yaushe ko addu'a ka je da dare zai karka cewa la ilaha illa anta subhanaka yanzu annabi Yunus azalimi ne amma da ya tashi addu'a yake ni ne azalimi ya Allah haka ake wa Allah duk da jinsa ka baka cewa kai ni mutumin kirki ne Allah kullum raka'a 20 nake yi Imam Ahmad raka'a 300 yake a rana amma in yanzu sai yake la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kuma ba irin sallah ke yake ba to abin da ake so kenan duk yadda kake bin Allah an ka zo ka nuna wa Allah cewa kai ka fi kowa ne duk garin da ya ubangiji na fi kowa ke haka za ka ce na fi kowa tsayaya Allah Allah ka yafe mu haka ake yi kar ka dudu da cewa kai kana sallah kullum a masallaci kai ne ma mai kiran sallah a kai kake limanci ko kai ne ma mai karantarwa ko kuma ba wani kar ka rudu da wannan in dai ka je roƙon Allah nuna masa kai ba kai ba domin ba ma'asumi bane wani abun ka buri gari ne ban Allah ka saba ba to shine abin da ake bukata garin kai ba wa Allah sai ka saba masa an fahimta da kyau ko wannan shi ne kaga fabdili fa innahu la yaghfiru dhunub innahu la yaghfiru dhunub illa an dun ba mai gafarta zunubai in ba kai ba ya Allah wane mutum fa in mata in mutum ya biya sayyidu listighfari min yawmihi a wannan yinin na ta mata shahida ya mutu shahidi amma kun ji da ma'anar ba ta kiyaye ma'ana wa in mata min lailatihi in ku da yamma ya faɗa sai mutu da daddare masa shahidan ya mutu yayi shahada ba ne mutu wannan hadisin duk ahlus sunan ashabus sunan kowa ya rawaito da hadisin duk littafin hadisin ka dauka akwai shahidul istighfar نوع آخر والنوع لمن قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أنس بن عياض عن أبي مولود عن محمد بن كعب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه شيء مالمي ابن السني أحمد بن محمد بن إبراهيم الدين وري ابن السني رحمه الله تعالى يتي مالمنسى أبو عبد الرحمن يا كرم تدي shi kuma malamin sa Qutayba bin Sa'id ya karantar da shi ma malamin sa Anas bin Ayyab ya karantar da shi ma shehin malamin sa Abu Maudud ya karantar da shi kuma daga Muhammad bin Ka'ab wannan Muhammad bin bin Ka'ab shine al-Qurazi al-Ramman babban malamin Qur'ani ne ya karantawa a masallacin Annabi kullum wata rana Allah ya sa za su shahada ina cikin karantarwa wani rubi ya faɗo ya danne eh shahada suka yi a wannan suna karanta Qur'ani ba filin kwallo wannan ya rikito ba stadium ta rikito a a gurin karanta qur'ani yana karanta da alqur'ani wannan rubi ya fado musu shi da ɗaliban sun suka mutu shine Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi dama idan kare wa Allah yi hidima to ya girmama wallahi ya girmama wannan shine ka'ida duk wanda ya tsawo hanyar sa a hanyar Allah to Allah bai yi to zai yi ba kwa gani ana ta gaya ma manyan malamai tun da kan jami'ai da sahabbai wanda aka rika gaya ma wasu suna ta sujjada suka mutu wasu baya baya ko wasu malam abdulhamid ce kai ba nan ba ma ko malam malam hasan da ya furatu bara bara wancan na kofar nasara Allah ramma wanda ya makanci daga bayan nan kullun karatun qur'ani yake akwai abokan mu da yawa suna zuwa karatu gurin za ku ji da shi kawai tilawa in ka je ka yi in ba kowa ku yi kuɗi in kuma da mutane ka biya masa ya jika tashi wani ma ya zo baya gani amma in yarke muryar ka sauke shi ke a nan kofar nasara mu ai ka san cewa dan su cewa ba shi da aiki kuma sai tilawa ba a hirar gulman mutane in ka ji an fara hira to larabci za ku yi kawai za a yi larabci ku dan taba larabci amma tilawa kawai aikin da kenan da an fito da shi ya zauna karatu ne to lokacin da dan da yake faɗa cewa yana kwanci a kan gado kawai ke yi sako baya jin daɗi yana sakowa da gadon ya faɗo ƙasa kawai ya yi sujada shi ke nan shekara ɗaya da wani abu su ne yanzu da rasu bai kai biyu ba mala haka to haka Allah ya Abdullahi ce duk umma mai biyan mai bin da ta bai a kurmi zai ga da taban da za a ganji wani yana za hula da irin mutanen mintara shi da hotunansa a jikin littattafansa yawanci da ta ne na kudu ba kowa a ji shi ma bai wanda Allah ya mace nan yana sujjada ba ta tafi da jalla to da haka Allah baya tozarta wanda yake nasa Allah ba zai tozarta ka ba san ba ne mutum to wannan shi ne to shi ne yake cewa shi Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi wato rubi ne ya faɗo masa ala ramani an abana bin Usman aban din nan kuma kuji wani abun mamaki shine dan gidan Baina Usman ya samu matsala ta jarrabawa da Allah ya maka wata dan ya samu fashil faralai abana bin Usman dan Baina Usman amma duk da haka sai ci gaba da karantarwa za a ɗauko shi ya zo ya zauna ya karantar bari ku ji me ya faru an Usman bin Affan shi kuma ya ruwaya da gurin ɗansa shi ba sahabi bane tabi'i ne ruwaya da gurin mahaifinsa kai sai da Usman sai yazo yana karantarwa sai karanta bari ku ji addu'a bismillahil man qala yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace man qala duk wanda ya fada yace bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim duk wanda ya faɗi wannan addu'a da sunan Allah alladhi wanda la yazuru ma asmihi shay'un babu wani abu da yake cutarwa tare da ambatan sunan Allah ba wani abu da zai cutar da kai fil ardi aw qasa wala fi sama ko a sama wa huwa sami'u Allah shine mai ji ku gane fa as-sami'u tana da ma'ana biyu domin tana da ma'ana al-mujib ya ji ka kamar kace sami Allahu liman hamida ai kana nufin ai ajaba Allahu liman hamida Allah ya amsa wanda ya gode masa da aka ce innaka sami'u du'a ai innaka mujibu du'a bayan ji da Allah yake kuma ji kawai dai a amsa ma zai shi sa na gaya wani dattijo muna tattauna kwanaki cewa ai shi addu'a nake nake baba in dai Allah yana so ya biya ma bukata ko to zai kyale ka ka roƙon in da baya so ya biya ma bukata to zai hana ka roƙon in dai kana roƙon Allah dora kawai annabi ya gaya ma ba ta faduwa eh uku ne ko dai a biya ma abin da kake so ko a canja ma da wani ko kuma ajiye ma sai ranar alkiyama duk wanda yake addu'a yana yin su da ka'ida wallahi ba zai faɗi ba ta faduwa ba za tana nan anan wani abun an kare ma shi baka sani ba an fahimta da kyau ko yawwa in tsautsayi kai kana ganin sai yanzu tsautsayi ya kai inda ba wannan addu'ar mutuwa za ta yi mutuwa za ta yi in tuntube kai kana ganin kayi tuntube in babu addu'ar wallahi karewa za ta yi in kuma kare a kai to sai da ce ya mutu ko da yaushe wa'annan abubuwan su bawa ya kamata ya rika hararuwa cewa kul ma ya abu bikum rabbi lauda du'a'ukum ba din la yaruddu al-qadara illa du'a wa la yaruddu al-qada'a illa du'a haka wajen ruwaya wa la yajidu bil umri illa al-bir abin da yake juyar da kaddara sai addu'a wata musiba ce za ta zo ta same ka ka mutu amma dalilin addu'o'in ka sai addu'a ka tawo sama ki ta gugurgu in ta tashi faduwa sai ta fado ba kaɗan to wannan kun ji addu'a yadda take shi wannan aban din da ya biya wannan hadisin cewa annabi ya faɗa duk wanda fa idza qala hina yuji duk wanda ya faɗa lokacin da ya kai yammaci lam tabda'ahu faji'atun faji'atu bala'i babu wani bala'i da zai faɗo masa ba da tuba tsammani a tari su biya in ya faɗa da safa wato da yamma har sai ya kai ya wayi gari fa idza qala in ya faɗa hina yusbihu in ya faɗa da safi lam tabda'ahu faji'atu bala'in hatta yumsi wani abu na bala'i ba zai faɗo masa ba har sai ya kai yamma kaga an ba shi kariya a nan shi ne ya faɗi wannan addu'a kawai shi a wani almajirin sai yana da sai zuba mai ido ya yi ta kallon shi shi ba waki yake ya shi yana faɗo wani addu'a amma ya samu faralai sai shi aban ya lura da wannan mai kallon nata sai da ya gama addu'ar da yake cewa na kana ta kallo na ka ga ni na samu faralai ko kana cewa an haka ne haka ne samu sai da ya fito min da abin fili yace to baran biya ba yace abin da annabi ya faɗa haka yace ni kuma na samu wannan abin ne saboda kaddara ta Allah ranar da zan samu faralai din yake ranar sai ban karanta ba haji imani yace ranar saboda Allah la yaruddu bi qadara illa du'a yace wallahi shi Allah bai yi da fada ba ban fade ta ba ranar kwata kwata sai Allah ya mun jarrabawa da wannan saboda haka wannan shi ne shi za a ce faɗa cewa kullum addu'o'in ka su zama ma kamar abu yadda yanzu wani yanzu tunani yake kawai so yake ana gama yake tunani yake a ina ka ajiye abinci eh musamman na kai da gamar yake ci in ko mai gida ne bai da matsala ya san inda za a aje sai ko baka yi sun sun tafi unguwa yanzu ka rika waya ke nan an aje ba abinci to saboda haka wannan shi ne an gane ko to saboda haka wannan shi ne to wa in kala hina biyu lam tabda'ahu faji'atu faji'atu bala'i in ya faɗa lokacin da ya yi mata lokacin da yake yawa yake ni kai ba wani abu kuja ajini abu ba da duba tsammani wata jarraba ta bala'i ta fado mata a tayin shi har ya kai yamma amma mun yi bayani ta gwama cewa an kaga wani abin ya zo to addu'a ka ce ta kare shi ta danye zai tsare in kan kaji wani abin ya zo to addu'a ce ta kare shi ba dan addu'ar ba abin da zai yi wallahi ba za a ƙara yin kiriya kala sai dai ka ji ana tilka ummatin kare kala laha ma kasa wa dole kun ma kasa Allah mun gode ba saboda haka wannan shi ne sai ma da yake nau'un akhar wani nau'in daban za mu iya biyawa eh na gani ya cika a wannan abin to ai bacci yake ne shi kenan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa roƙon sa madaukakin Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da roƙon sa madaukakin Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya guda muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara idan ta mu tazo Allah ka sa mu cika da kyau da imani muna roƙo Allah da sunayen su jawawa da tsofin sa madaukaka kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi kan Allah ta yayewa al'ummar musulmi muna roƙo Allah da sunayen sa jawawa matasan mu da tsanne da yaya Allah ka shirya mana Allah ka dora su a hanya madaidaiciya اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك وتقاك وتوبا وذاك يا رب العالمين واتني من ايتي لسناء الله كفي نكيف wanda suke nema a jimita a makarantu Allah ta agaza mu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah da mu galamarin Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma na'am a wata shi ne zuwa a kamun jana